أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك عميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إن إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم za mu ci gaba da aya wacce take magana akan kafirai abinda zai same su gobe kiyama duk wanda ya kafircewa kadaicin Allah ya karyata gaskanta manzancin manzan Allah ya karyata abinda ya zo a cikin Qur'ani ya ki aiki da shi ya ki bin Allah da manzansa ya ƙi bin kunce-kuncen Allah da manzansa, to hakika waɗannan mutane Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda ya bo ya kafircewa wannan abin, shi kafirci iri-iri ne, akwai kafirci na bautan wani Allah, wannan makafirci ne, boye ni'imar Allah shi makafirci ne, Allah ya baka abu, ka ɓoye. ka ki fitar da shi shi ma yana da naci rashin naci kafirci din shi ma sa'annan akwai kafirci na lugha na na harshen larabci ma'ana boye wani abu menene kafirci a larabci shine dafnu shay yanbaghi izharu abinda ya kamata ya fita waje aka boye shi to ana kiranci kafirci shi yasa yace ya ya aka du aka aka siffanta manoma da kafirai anan ba wai ana nufin kafircin imani bane diddin imani a kafircin boye iri da suke yi a cikin ƙasa ruwa idan ya sauka wa yake jin daɗi ha ba manoma ba aha kaga Allah yace yu'jibul kuffara yu'jibul kuffara nabatu wannan bayanan nufin wai kafirai ba a ayyujibu zurra'a ai manoma dan manomi ya ya koye irin sa ruwa ya sauka ai yana jin dadi saboda irin zai tsoro a ya samu abinci ko ya samu abin da ya koye din ya fito ya masa amfani kaga shi sa Allah yake yu'jibul kuffara nabatu zai farantawa mabunnata mabunnata jin daɗin abin. Ƙasa manomi ma sunansa mabunnata, ana kiransa mabunnin abu ne. To hakan nan, Allah baka nima, ka goye shi ma ana iya kiransa kabinci. Ushkuruli wala takfuruli, ushkuruli wala takfuruli, ku gode mun ku fito da abin da na ba ku ɗin. Don maza Allah nuna menene shukura, menene godiya, yace tahaddusa bi ni'matillahi alayk ka fito da abinda Allah fito ya baka din nan ka nuna Allah ya wadata ka ka kyautata kanka ka kyautata iyalanka ka kyautata ƴan uwanka ka kyautata jama'a goma a san cewa kai din nan Allah ya baka ni'ima ka fito da izharu ni'matillahi wannan shine ashkuru din kaga Allah yake cewa Dawuda da Suleiman da sauran jama'ansu da Allah ba su ni'iman annabci da sarauta da komai yace ya ala dauda ilman shukra fa qalilun min ibadiya shakur yace ya ala dauda ya muta ya ɗan gidan Dawud ilman shukra ku yi aikin godiya ku nuna ku gode wa Allah yasa ake so inna manzabaki fa inna Allah yuridu an yara asara ni'matihi ala abdihi Allah yana so ya ga alamun ni'imar da yayi wa bawa amma bawa Allah ba ka kudi kai wadatacce ne amma kana rayuwar matsiyata to kaga me yake nan kai kana koyewa Allah kana gawa bayin Allah cewa har yanzu Allah abin da ya baka din nan bai ishe ka ba to ka duba na kasa da kai ai in kana duba na sama da kai ba za ka rayu ba dan don duk talawanka sai ka samu wani safari yanzu a kasan nan ko kuma duk afirka na bakake ba ana ce a ɗan gote ne mai arzikin mu ba bai kai ɗan wani ɗan aike bature akwai bature da ɗan gote bai wuce ya aike shi ma sun yasa ka aike da to ya za ka in ana duban wani in yana duban wancan din zai gode wa Allah ne ai ba zai gode wa Allah ba to haka nan kai din ma a matsayin da Allah baka ka gode wa Allah ka kalli nan kasa yasa Abu Dharr al-Ghifari yace awsani khalili rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala an anzura ila man huwa duni li ashkura rabbi wa la anzura ila man huwa fawqi li akfura li rabbi yace masoyina abun kaunana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mini cewa na ringa duba na ƙasa da ni don in gode wa Allah kar in dubi na sama da ni in yi wa Allah godiya saboda kana kallon na sama da kai ko shi zaka wa Allah godiya amma kana kallon na ƙasa da kai ko kamar da na ga mu kana ba ka da toto ko taro amma cikin da dun lafiya ka gode Allah ka gode Allah ka duba wani yana nan dan adam ne irin ka baka fi shi kuba ba baka fi shi kuwa ba amma za ka zane shi a daga garin kyakkyar nan yanzu kyakkyar nan yanzu kyakkyar nan akwai yaka ko ba sa kana tafiya ƙasa na a keke kar ka dubi mai wanda ya kan mace kan kan ni na mai tafiya da kafa dan wanda ne yayi gumi a zafin nan da azumi yana kare ka da kadan inda ya samu keke yana gani kamar ya samu keke sama ko babu babu ne ya baka babur kan ka gaji mai mota ya baka mota kan ka gaji mai jirgin sama kowa da Allah wa fatanna ba'dukum ala ba'din rizq mun mun dara wadansu ku akan wadansu a cikin arziki dan wannan kai da aka me yasa Allah yake nan kai wannan li yattakhiza ba'dukum ba'dan sukhriya saboda sashi su yi amfani da sashi yanzu da ce Allah ya ba mu dukka ya ba mu kuɗi dukkanmu muna da kuɗi wai zai mana gidi kuɗin naka za ka tara kai aiki ka bari zai yi ne ba zai yi ba to dole ne wani zai zama su da kuɗi su zama lebura wani ya zama mesa wani ya zama foreman wani ya zama injiniya wani ya zama architecta hakan nan saboda wani ya zama electrician wani ya zama kulumba wani ya zama fenta wani ya zama kafinta saboda a gina gida ne ya tafi da ba'adu ba'adar sufi saboda sashi su yi amfani da sashi sashi su yi amfani da sashi dole a samu wannan to shi ne kufuru kamar da na ga al-kufuru shar'an shi ne boye abinda ya kamata ya bayyano shi ne kaɗai ta Allah amma in ka ki ka zama kafin hakan nan baka gode Allah zuciyarka ba to baka gode masa ba ashe baka yarda da shi ba to hakan nan to duk wanda bai gode wa Allah ba ko a zahiri ko a batini to sunansa kafiri saboda me Allah ya nuna munafikai ne abinda suke boyewa fi a cikin zuciyarsu akbar ko ba haka ba ai wa hamu bi malam yanalu ai suna da niyyar aikata abinda ba za su iya bane أي يمكنون الكفر ويزهرون الإيمان أم وتم سكابرين وبهكذا هذا يجمعنا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم لإخوانهم أن أقول من الذين أه؟ لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هذا الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هذا دكتور أكوي akwai sashi sun haɗu da sashi tafiya ya haɗu da tafiya to domin haka Allah duk wanda yayi wa Allah kafirci ya ɓoye ni'imar da Allah ya yi bashi na kadaita Allah Allah ne halice ka wai halice ka shi halice ka shi ya baka numfashi shi ya baka lafiya ya ya baka idon nuna guda biyu ya baka hujin hanci ya baka harshe ya baka lekuna guda biyu ya baka haƙora ya baka murya ya baka komai ya baka kunne ya baka hankali ka ji ka saurara ka yi tunani ka yi magana ka wadatar duk ka wannan ni'imomin Allah da ya ce maka wa in ta uddu ni'matan lahi la tuhsuha ni'imomin Allah nan gabaki daya ka ki ka boye ka je kana bauta wani ko ka dauki wani abun bautarka ko ka duba wani shine kake zaton ya baka wannan ni'ima ka manta da Allah to duka wannan bai dace ba imani sai ya shiga zuciya musulunci kullawa ne daga daga hake amma imani yana zuciya ya sa Allah subhanahu wataala yace mana qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuqiqu Allah wa rasulahu la yalikum min a'malikum shay'a to domin haka ashe kenan imani daban musulunci daban zai yi wa mutum ya yi izharin imani ya yi iftalin kufri a cikin zuciyarsa kamar inda munafikai suke yi ka gani idan kafirci in ma na munafirci ne a'a kafirci na kai tsaye da dangadan din ne dukkan su kafirci ne to dukkan su Allah ya la'ance su inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira hakika ya la'ance su ya tsine musu za su haɗu da tsinuwan Allah gobe kiyama haka nan za su haɗu da azabar Allah da ya riga ya ya tanada musu ba wai nan gaba zai tanada ba ya riga ya tanada illa jiran su yake yi lokaci ya fije su fada a ciki khalidina fiha ai za su madawwama a cikin ta abadan ba su ba fitowa la yajiduna waliyan babu su babu mai jibintan al'amarin su wala nasira babu su babu mai basu nasara ya kwato su a wajen Allah a wannan azaba saboda me inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to yau zamu tashi yawma tuqallabu wujuhum an ji gaba da su wadannan dan wuta tuqallabu wujuhuhum fitnan a wannan ranar ana ringa jujjuya fuskinar su a cikin wuta dan me aka ce wudu saboda waje koyaushe shine mutum fuska shine mutum ai kaga ko mutum zai wulakanta ka kace wani kace mun fuska ai ba za ka ce kace mun kirji ba kace mun fuska ba za ka ce kace mun hannu ba kace mun kaba ko kana faɗa kace mun fuska ai kace mun titi na kan ka wulakanta mutum ta kanta saboda mutum fuska shine mutum fuskan mutum ha ko kuma ana so mutum babban mutum zai ce wani ba za ka ga fuskan sa ba ya ka mutum ka ji fuskan sa ba wai yana nufin ka ka dura idon sa ba ka yi a a ma'ana ka san mutum ka kiyaye mutum ta kansa to a wannan ranar za a ji ɗaya su tuqallabu suna kamar ana tuya kosai ko ana tuyan nama a cikin wuta a cikin mai na wuta ba juya juya ke ba ko ina saboda ya ji wuta ko ina za a juya ko ina ba wani wanda wani wajen da wai ba zai ji wuta ba suna nan cikin wuta din to kallabu wujuhum billahi za a juya su ta ko ina kamar ina wani waje ta yi cewa kullama madijat qulubuhum badalnahum juludan ghayra hadi yadukul azab duk lokacin da fatun su ma'anan namomin su suka dahu sai a samu sabon nama kun san tsohon nama ba yi mutane yanzu ka ji ka samu tsiran jiya ko ka kawo shugaban tuku ba ya yi awa daya in an yanka cikin ba zafi saboda ya riga ya ji wuta amma sabon nama ba saboda akwai ruwa ruwa a jiki ka ga za ka dole shi ya ji wuta duk kuɗin da ba za ka fara ci ba da fari sai ka ɗan jira saboda akwai zafi shi ne kullum an wanda ya tulu duk lokacin da namunsu ya nuna har ya koma kamar baya jin zafi don su ce a in an samu ayin namun suka ce wuta ayin ya kyanke shi shi ke na ba zafi a'a bandan namun jirudan gairu ha domin me da ya zuƙun asa za mu canza musu da sa'awar nama domin su ƙara jin rarrabin wuta ɗin babu babu kwauta ya kihimul mawtu min kulli makanin وما هم بميتين يوم تقلب وجوههم في النار يقولون سيفرين تيوا يا ليتنا يا كيتم يا كيتم يا وهلم يا abun tausayin mu aqana Allah ya laitana ina ma da mun bi Allah ina ma da muka bi Allah a duniya ina ma da muka bi manzon Allah ina ma da muka bi abin da Allah ya faɗa ina ma da muka bi abin da manzon Allah ya faɗa muka ki bin abin da Allah ya faɗa muka ki bin abin da manzon Allah ya faɗa yau muka zo gashi muka shiga cikin rikici aqana Allah wa aqana rasula ina ma kai mu ya laita laita yana nan a larabce abin da ba zai yiwu ba shi ne ake amfani da shi in ka ce laita laita shababu an yi yau da yawan kaga shi ne kamar ni yanzu zauna ce ina ma yaranta za ta dawo kaga ba za ta dawo sai dai ta bi lafiya zan goma mai shekara biyar shekara goma ba zai kariya ne an yi da shekara goma mara shi ya sa wani ma ke ta laita shababu ya kudu yawan wa ukbirahu bima fa'ala al-masib inda ina yaushe ne yaranta za ta zo samartaka za ta zo ɗaya masa labarin da tsufa ya yi abinda tsufa ya ajiye ku ya yi magani na to ina zai zo don ba zai yi ba da za mu gudu mu kama don mun kama ba za ka yi sakon farce ba amma yanzu aka ne ai ba eh dole gudun ma kun ka gudu ba da mun tsaya mu kalle ka kawai don ba za mu yi gudu don ka kama kayi ko kuwa mu kare ka don kasa ne ka kare to duka wannan abu ne idan ومن نعمره ننفذه في الخلق افلا يعقل اي dole ne tunda ne ana girma dole karfi zai rabu dole karfi zai rabu wata rana za mu zama zama ba kana yaro har ka zo ka tsufa daga tsufa har ka zo ka tsufa badana ta'uduna kama badana kum awwalan ba ya kaje mu roki Allah ya kawo tsufan ya zo da imani نعم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا sai su ce wa qalu su ce ina kai kanmu gashi da muka kibin Allah da muka kibin manzon Allah a duniya bai mana amfani ba gashi nan kalu sai suka ce ya ubangijinmu ka saurara man ka ji kamun mana ai da ban bi Allah da banzan sa din ba inna ata'ana ai mun bi mun bi suwaye sadaka na shugabannin mu ai mun bi shugabannin mu shugabannin mu muka bi masu gidan mu muka bi sadaka na wa kubara'ana da manyan manyan mu malaman mu da sauransu su muka bi a a a ai ba zai amfani ka bi shugaban ka idan ya ki Allah ka bi shugabanka idan ya kaunaci manzon Allah ka bi malaminka in ya bi Allah ka bi malaminka idan ya kaunaci manzon Allah amma babu shi raba gani la ta'ata li mahlukin fi ma'siyati al-khaliq ba bi bayuwa halittacce biyayya wajen sabawa mai halitta san bala'i za mu bi shugabanninmu idan suka gaya mana hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba su nuna mana hujjoji sai ku bi hujjojin mu tafi amma ku ribe ido ku bi mu a ba za mu bi ku ba a ba za mu bi ku duk girman ka duk karatunka nuna mana me yasa abu kaza eh ga shi dalili ga dalili ga dalili ga fahimta yayin fahimtar ka dan ya bambanta da wani wannan daban amma ka zo faƙi burututu babu daga babu ka nuna mana kawai kai babba ne mu bi ka ba kada wata hujja nan ko idiyar gido gido kawai dai kai babba ne mu bi ka da girman ka a wannan bakai sa saboda amma ne da kai ba ina mun shiga kabari ma ba kai saka kai mana komai ba balle a lafiya to domin haka dole mu bi Allah muna bin manyan mujahidanmu saboda sun nuna mana abun da shi a cikin Qur'ani mun karanta sun karanta da mu mun bayyana haka yake muna bin su gashi a sunna haka yake mun bi fahimta wannan bayanan mu dan baka fahimci irin ta su ba wannan daban wannan da wannan shani ne daban saboda fahimta dama ai Allah yayi mu la yazaluna muftalifin la yazalun muftalifin ai Allah ya ce ba za mu kushe ba kuna da bambancin fahimta a la ya zaɓi da mutane wani zaɓi ka halaka saboda wannan aka hajjice mu da dole ne mu fahimta mu zama da amma abu ɗaya ne shi yasa ya yi mana misali fahimta da ƴaƴan itace ya ce sinwanun wa ghairu sinwani yusqa min ma'in wahidin mukhtalifun uqulu mukhtalifun ukulu gashi nan ya da ya da itace gashi irin su daya itaciyar su ɗaya a ruwa ɗaya ake shayar da su amma in ka tsiro ka yanko wani tsari wani zaki wani tsakatsaki wani garbi ko ba haka ba za su itacen mangoro guda ɗaya za ka iya garowa ka samu wata ɗan tsari da shi wani kuma ka zaro tsaki kamar kunyan taifus wani kuma ka same shi ɓauri ba zakin ha ba ɗakin wani ka same shi zarfi shi ba tsari ba shi ba ɗaki ba da shi nan da wani iri za ka ko ba samu kuma ita ce ɗaya ne mutum ɗaya ne ko yanzu abinci ka ɗauki mace ɗaya ka ce mata ke matan nan ki zo ki daba mana abincin nan ko wuta kake yarda wani wata ta tura ko wani ya tura ke kaɗai ki gama komai ki kawo abinci ki aji in ta yi dai ta yi biyayya ta kawo kaf muka zo mu goma muka ci abinci da kyan mu biyu ra'ayinmu zai zama ɗaya kan abinci da kyan wani ya zama ya ci abinci ya daɗi sai dai ya ci wani ya ci kai abinci ya daɗi sai dai gifi ya yawa wani ya ci kai ya yi daɗi sai dai ya yi da mai wani ya ci wallahi mai ko ya yawa wani ya ce wallahi shinkafan ba su ji ruwa sosai wani ya ce wallahi ya yi ya nuna ma ya wuce misali ko ba haka bane da kyar mu samu biyu sun dace ko haka addini haka addini ya sa manzon Allah sahabbansa ake samu ba mu ji ko tsira ko da yake ta wani zai ce bai da kaza wani ya ce bai da kaza iya kai ne kawo bai da sadin wannan ya yarda da shi wannan kuma ya ƙi yarda da shi waɗanda sai dai wanda bai karanci tarihin su ba bai karanci hadisai ba zai samu mutum yi bambance bambance akan abubuwa da yawa don wannan kar ku zo abinda malami na ya yarda in ce wa shi ne daidai karkar karkar abinda malamin ka ya faɗa ba daidai ba ne wallahi wannan kuskure ko ka ce mu abinda malamin ka ya yarda shi ne ainihin sawa na malami na ba daidai wannan ba daidai ba a'a ta'allu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum shine me me ne kai wata sawa'i bainana wa bainakum Allah na abu da illa kan mu bauta wa Allah shine kalimatu sawa amma za mu sallan nan mu kama hannu ne a karin mu saki hannu ne mu ce rabbana wa lakal hamdu ne a mu ce allahumma rabbana wa lakal hamdu ne mu ce assalamu alaikum mu tsaya ko mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ko ba gane ba almuhimmu mu yi sallah wanda ake farawa da Allahu Akbar a gama shi da assalamu alaikum a tsakankanin mun sa Allahu Akbar sami Allahu liman hamida Allahu Akbar Allahu Akbar da tahiyya da sauransu cikin mun sallar salata yanzu ko sallar ma'ana da malamai iri iri wani ya jama'an ka zo tahiyya ka rike ya tsanka wani ya ce kai haka wani ya ce kalla ma kai wani ya ce a da wannan za ka yi duk akwai akwai su da karatu yanzu gajojin wani ɗan kamani ka abin da mai yake ce ɗan ribau na maza ba hanabiya ka ce kai haka kana haka da ya ƙarfa ya ƙarfa na nuni sababa wallahi zai kame kariya ita kana ba ta sai haka za ka yi wanda za ne wani za ka yana kamar yana lissafin wani abu to kaga wani kuma daidai ta a hadisi yanzu ko ka miƙa ko ka na haka so uku ya isa ko ka gane ba amma kowane malami da irin nasa fahimta kowane malami da wannan hadisin gwargwadon ƙarfin hadisin a wajen sa malami za ka zo da hadisi kalala ya ce eh hadisin na yarda da ita amma ba fahimta ta ba malami na fahimce ka ko ka fahimta ba ba za ka daura mun fahimta malami da dole tun da ba mun ba mun bambanci ba ba kafinci ba Allah ɗaya ne amma duk ilimin da zaka bace mu Allah biyu dan ci abin duk ilimin ka kace akwai wani Allah ba shi Allah da ya halice ni a to wannan malam ka rike karatu na ishi ai wannan karatu ta ka ta fi kalbi na rike kanka ko ka gane ba to haka yake ya kamata mu fahimci al'amura haka karku zo muna ta jayayya faɗa da abin da na yarda ba dole bane ka yarda abinda ka yarda ba dole bane yarda amma dukan mu yarda Allah ne yanzu kuma kasan da ni kullu na ba da misali Allah yana ba mu misali da baba masalan din dan me don mu gane ko ba ka ba ka Allah yana bukatar ya ba mu misali amma yana ba mu misali da baba masalan kaza ka masalan kaza ka masalan kaza saboda mu gane yanzu a kasar nan ba akwai wani shugaba sunansa Muhammadu Buhari ba ko babu idan aka kama ni aka ce waye shugaban kasar Najeriya ne ce Muhammadu Buhari shi ne shugaban akwai wani shugaban da ya kai kama ne na karya dokar kasa ban karya ba nace Muhammadu Buhari shi ne shugaban kasa amma nace a'a good luck Ibero Jonathan shi ne yanzu ma shugaban kasa na karya dokar kuma karya saka mai in dai ba sa da ba in ce da wannan kaga ba ba ne ko ba haka ba an ce mun a Borno an nace Professor Umar Al-Tida baba sana Umar Zulum shi ne gwamnan Borno ba dokar da za ta kama amma kace yanzu ba nace a kashin ke tima ne wallahi bai zama dokar ta ta kama amma shugaban kasa Muhammadu Buhari a yake kwana waye to ka za ta hana za ta kama ni in ne ban sani ya irin kujeransa ya irin gadonsa in ya zo na ofisin ta kudu yake kalla ko yamma ko gaban dole ne kan mu yan Najeriya ba mu yadda cewa Muhammadu Buhari shi ne shugaban kasa shi ne abin da doka constitution ya daura mana saura ya daura mana to Allah kuma Qur'ani abin da ya daura mana shine fadin la ilaha illa hu la ilaha illallah kulillah bari ne ce Allah amma Allah ya yake ya sifanta ya kaza wannan dukkan rambani ne ka fara neman ka san ya alfarki dan alwala sallah duk da mun da kake kira musulmi duniya sun san da wannan amma dan karambani malaman su shiga Allah ya sama yana kasa kai da kake yana sama me za ka ji kabaki kai da yanzu kana yana sama me in ka je me zaka tarar a wajen ina ruwanka duk rikici ne ba ne a wajen ku ka koya mabiyinka ya zai yi bauta ma ya san Allah waye shikenan bukata kenan ya san Allah kuma waye ba wai yana nuna ya san Allah dogo ne gajere ne fari ne baki ne kato ne siriri ne kaza a'a ba wannan ba ya san Allah shine mai yi shi ne mai dare shi ne mai rana shi ne mai ruwa shi ne mai rani shi ne mai barwa shi ne mai hana shi ne ƙadir shi ne muktadir wannan ne sanin Allah da aka ce a gama wa ma bi kun min ni'matin fa min Allah a gaya maka wannan duk ni'imar da kake gani tare da kai daga Allah wannan shi ne sanin Allah da ake so a nuna maka ba wai Allah dogo ko gajere ka to menene ina yake yana arfi yana karshe kan amle ina ruwan ka bila ka kai in an ta maka Allah na ku ha me ka kai wannan shi ne ba mu daina sakan murudu da ce ku ce din da ba shi da wani amfani ba za ku karu ba sai da manzo yake da ma yubi da ma la yubi ka ila ba yubi kyale abin da ba zai kare ka ba kai abin da zai kare ka yanzu duk kasar nan rashin aiki ga shi ne ya bata samari kuma maimakon su je su yi aiki da za su samu naira biyar naira goma naira ishirin sun zauna a kan kujera minista kaza ya sace ya gina gida a karwa na miliyan kaza in an sama shi zai ba da shaida kaga har ana musu a tsakani rage man birgai ƙofofin Allah wasa da yawon inda ji an nami kulli shakin sama ba wata ƙi wannan ministan sabobin arzikinsa shi ne ya zama ministan tukun Allah ya kaddara in ya zama minista sabobin arzikinsa zai zo ko bai taɓa komo kiyama daga ya yi a wannan ba zai zama sabobin arzikinsa don ya zama gwamna wannan sabobin arzikinsa saboda Allah ya ce inna ji an nami kulli shakin sababa har tabi'insa Allah ba yin abu ba sababi. Ka je ka bi sababin mana. Ka nema a wajen Allah ba ka yi. Wa kullum na mutu haƙulaɗi in Allah, wa haƙulaɗi min ata'i rabbika, wa ma kana ata'u rabbika eh mahzura sai da ya bada ce mana wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'd walil rijali nasibun mimma kasabu walin nisa'i nasibun mimma kasabu ha sai da yace kada kada ku nemi abinda Allah ya ba wa wani ku je idan wani ne na samu wala tatamannu dan ko kai ma za ka samu ba nawa ba naka bane karatun da nayi ko ka ne ko di yawa ne ba naka bane je ka nemi naka ba za ka zama tijani mara ba ka je kai naka kau ka wuce ni za ka wuce ni ka zama kamar ni eh ka zama kamar ni Ka- ba za ka kai ni ba ba za ka wanda duk ya saura ka ne ka rabo ne da Allah ya baka amma ba za ka zama tijani ba da wannan dan ma ka yi burin ka samu nawa ni ma kan in burin ka samu naka inda burin karatun wani zai zama nawa ai da yanzu nan zan ce Allah karbo karatun shan Frank Sale gaba zai yi ne Allah ba zai yi ba ba abin da nake so yau gaban shi amma ba zan samu ba na ga ba zan samu ba zai yi ba ko ka gane ba har ya riga da ni. to haka yake komai kullun namuddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika eh mahzura Allah yace bayarwa na ba zan ba zan zan ba kowa amma nufaddilu ba'dakum ala ba'd za mu fifita sashi akan sashi sashi wanda dole ne ko ka gane ba dole sashi ya wuce sashi wannan abu ne da ha yake tafiya. to ya kamata mu gane haka kar mu zo muna kokuwa akan abin da ba komai ba muna bata lokacin mu mu yi abin da zai amfane mu mu ci gaba mu nemo a kasar mu alheri mu nemo a kasar mu wadata amma rashin yawa rashin rashin rashin zan aiki yi yanzu na samari shi ya kawo mana talauci talauci shi ya kawo mana rashin zaman lafiya kawai da muna cewa gwamnati ce bata a mu muka ja mu samari na kasar nan mu talakawan mu muka ja rashin zaman lafiya dan mu ne an ga mani an ga man mai waci mutum da yake da yiwa ko shi cikin fushi Ha, to fushi karshen sa ne fada karshen fushi zai fada ka fito ba ko ko amma wa ya hana ka kudin kai ka hana kudin na ɗaya ka raina aikin da za ka yi ka samu ka zauna ka yi tunani da Allah ya ce wa fi an fusi kun abala tubsiru ba wai yake ka kura kan ga ido kana kallon kanka ba a ma'ana ka dauki rayuwa kamar inda kai din aka haife ka kai lokacin da aka haife ka bi ka iya ku tsari ma kwanci take tashi a kwanci take sai dai ai maka ko ne ko ba ka wani yunwa za ka yi kuka ka goshi kai kuka kana son bacci kai kuka ka- ba ka da lafiya kai kuka kana so a ɗauke ka kai kuka kana ko ba haka ba har ka zo ka zo ka zo ka ka zo tafiya tafiya kaɗan kaɗan ka zo kana lallabe kana zaune ka faɗi ka tashi ka yi haka ya zama kana lallabe ka zo ka tashi ka faɗi kana tafiya ɗan ɗan har haka zo ka zo ka zaci mai ƙarfi ba hakan nan kuma har ka zo kana sauka to ba ya zo ko ba haka bane to haka ne rayuwa ka yarda da shi in kasuwa kake ba ka san da fari dan kanka ce wai kawai daga kan ka shiga kasuwa sunan ka dan kasuwa mai za ba ne za ka ba ni zan sai mota a zan sai ba ni zan ya kanka rena ko yau samari wallahi naira dubu biyu ya isa ya ishe ku zani ko yau naira dubu biyu kacal ya ishe ku jari sai dai wanda baya son kansa in mutum da yake son kansa ya samu naira dubu biyu ya gani ya yi hijabi ya je sai ya kuwa mana a marmaro na dubu biyu eh in ka siya ya kuwa dubu biyu da sassa ne ka tashi ka je marmaro karfe shida da sane ka wajen ka siya maro ya kuwa na dubu biyu za ka siya dubu biyu da ɗari ɗaya in ka ji ka kasa in ka da hakuri har dubu biyu da ɗari uku za ka samu kar ka yi girman kai ka ji wai sai ka ci shinkafa a ka ci tuwon ya far mata eh mana akwai wata mata ya far mata a cikin ko yau tuwon ta naira 20 ne tuwo za ta zuba ma dandan dama irin abin nan dandan ne take yagowa irin kilakilan injin nan na yayin ba irin da ake tattara ba da ita ba sai ta tuka yau a da mutum na naira 20 za ta samu malaka ta zubo mata kuka ka buga ka shi kawai ka kai ka yi kula wani da ka ruwa ba sai ka sha kira haka ba da kaɗan da zai ke lokacin da za ka sha ruwan kwalwa amma tun da fari kai kana ci kana so ka ci shinkafa da miya ja da rabin kaza ka sha coca cola ka sha fanta ka dora martina a kai an jima ka sha abaraba ka sha ayaba ka ci ayaba ka ci sai za ka yi kuɗi idan jami ko dubu ɗari da zai kare yanzu da ah kai wallahi za ka samu kar ka raina abin Allah ba ka raina ko kwazon ka kar ka raina jarin ka ko yanzu mutum kar ya raina jarin sa ya raina kwazon sa in ka raina kwazon ka ba abin da za ka samu amma karatun ku duba bana ranar ɗaya mutai karatu tun da aka ake ni karatu zuwa yanzu shekara 61 ana gini wannan da shekara 67 ina shekara 60 aka ake yau shekara 61 ga fara ban zama malami ba haka wasa ne a gurin haka ne kullum nake kafin ya mutu zama malami da cikin malamai kafin mutu amma haka zuni mai neman ilimi ne talibin ilimi ne ne haka yau kullum wa kullum da jin yi wannan to wasa ne kwazo na ba sai na faɗa ba irin ni na san irin kwazo da nake kafin sabo wannan dan abu Allah dina jahadu bina la nahdiya ka amma ka zo kawai kai ni ne na karanta da kai islam ko abun nan gobe ka je ka samu wani masallaci ka rike ta iyalin wani jaji ne sai ce yayi haka ne mutum a to in na ga ina jayya da kai ba ma ku ci ba ne ah na karkatar da kai na na karantar da kai kuma ka zo kaje dijani ne haka ne dijani to me da me kare ke ni fadin ka zai rage ni in ka ce a ni malami ne ka kara ni ai ba ka kara ni ba amma idan ka ce malami ba ka kara ni ba to in ka ce jahili ba ka rage ni ni na san kaina al insanu faqihu nafsihi inji masala kowa shi ya san kansa ni na san gwagwadon da na karanta na san gwagwadon irin fahimtar da nake na san babban abin da na sani na sani dan wanda kai kake baka sani ba ba zai kike ne ba zai dame ni ba in ka ga gare ni to kai ne ba ni ne ba san ba ya sa imam imam shafi yake cewa ban taba jayayya da malami ba sai na kada shi amma in nayi jayayya da gani sai ya kada ni eh yace ma jazaltu aliman illa balagtu wa ma jazaltu jahilan illa ghalaba to wannan shine to domin haka da Allah kar mu mu dinga da mu farko da wannan mu je mu yi abin da zai wa zai mana amfani zai wa kawo mu amfani yau ku gashi na zaman nan shine da dira gashi zaman mu ne nawa masu ta gamsu gashi eh kuma na ba kudu ba su ta ka saboda duk samarin dukkan ku gashi kasara kune kasa mu da tafiya za ku ku za ba kasa kuna da shin nan aka tuna kamar mu kasa ba sai kun ne min zaman yau din gobe kun kai ku abin da gobe sai amfani kun kai kuna shirman kasa yau kuna zagin mu wanda suka wuce ku kun kyale su daidai ne ba daidai ba sai ka ummatun kada khalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum wala tusaluna eh amma kanu ya'malun duka umma kada halal kike da wayar da hobi sun yi nasu sunna wala kuma kasabu ku ba ku yi wa kana wala tusaluna amma kana Allah zai tambaye ku akan ayyukan su sai dai na kada ka damu da kanka ba wannan shi ne abin da kai abin da zai amfani kai lokacin da suke shekarun ka sun zo don haka kai ba jabi ne su kai eh kun da suka zama samari da kuke laki yau sojoji manya-manya da suka tuba da mene ba su suka haɗa unity a sannan ba suka tsaye da kawunan su a wanda yau suka zo hudu su baban gida su su Muhammad Buhari su ga sunan Basanjo da wane su suka yi mana yakin ba za su suka hada kan kasan da sun bar mu mu guje su idan duk da wannan sun yi kirki ba su yi kirki ba sun ne kai ko ku ya ku su haka ka zana gurin zaki akan fararen kujeru ko kuma a bakin kunce kunce abincin gida abincin nan ba za ku ya ku kawo gida ba kun ga abincin kannan ku kun danna billahi da jin da ya fara bi san ba da jini kana duk haka kuke haka ba mai da yake gida na a haka ne ai ko haka ne abincin da wanda yara kanana mutane wa kawo amma dai kan kace da bidiyo ke shekara yi ya zo ni ban shi ba ya zo na kani mai kake kwashi eh samu kuma yana kuwa kalbi yana arewa da muna neman mu kawo abincin mutum da yanzu ina kowan ma ya kawo ba za ku neman abincin da yake ba amma har yanzu su ba za su taimake ka ba ba za su kama abinci ko mara ɗaya ba ba suna so su mara goma to yanzu za za ka cika ba ka faɗa mun ha kamar yadda ake ci as ka ji kan mai kuɗi a tsakiyar yan uwa talakawa in yan uwan ka suna da yawa kuma talaka ne kai ne mai kuɗi a cikin kawai kai abin tausayi ne kai ne ya kamata ba wani abu baka ba su don kowa bukatar sauran ka zai kawo tashi hankali وقالوا ربنا إنا أها إنا أطعنا إنا أطعنا سادتنا suka ce ya ubangiji mu wallahi mu bi manya manyan mu ne shugabannin mu ne muka bi wa kubara'una da da da da da, da malaman mu ko kuma da da shugabannin su fa quluna sabila suka batar da mu su ne suka sa muka baro hanya na'am ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا sai su ce rabbana ya ubangijinmu muna roƙon ka atihim waɗannan shugabannin namu atihim ba su ƙara musu azaba di'faini min al'azab nin ka musu din nin ka musu azaba ninkin badinki wal anhum makarin da tsine musu la'nan kabiran babban la'anta ayyun la'anta da yawa saboda akwai kira da aka karanta la'nan kasira akwai akwai haka ake karanta ma'ana la'anta da yawa duk ma'anar su ɗaya la'nan kabiran da la'nan kasiran duk ɗaya ne kaga ai za ka yanka ce mutum ya bani wani maƙudan kuɗi haka ba ya bani kuɗi da yawa duk abu ɗaya ne maƙudan kuɗi da kuɗi da yawa duk ne
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبوأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله بيان يا ya faɗakar da kafirai ga irin halin da za su shiga gobe kiyama ga irin abin da zai tarar da su ga irin fatan da za su yi ga irin koken da za su yi duka ba zai musu amfani ba domin haka sai mu ma mu'minai Allah sai ya dawo kanmu yace mana ba mu mayar da hankali mu mayar da hankali kada mu yi wa annabi izaya shi ma annabi aka kwantar masa da hankali aka ce wannan dan suka yi maka izaya ai ya samu ɗan uwanka ya samu Musa ya samu Suleiman ya samu duk annabawa kuma kunta bid'an min ar-rusul kai ba za ka zama facen sauran manzanni ba abin da ya same su zai same ka na daga cutarwa na daga izaya da sauransu domin haka ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai la takunu kal ladzina azaw Musa kada ku zama kamar wanda suka so su ci wa Musa mutunci suka ci suka nuna Musa yana da cuta a cikinsa suna suna yi masa izaya fa ba Allah bimma qalu Allah sai ya wanke shi daga wannan abin da suke fada qalu mimma qalu wa kana Allah usani cewa shi Musa inda Allah ya wajen ubangiji wajihan ayyana da daraja sosai annabi ne mai daraja sosai wanda Allah baya barinsa a yi masa izaya izayan da ne suka yi musa kamar yadda ya zo hadisi banu isra'ila al'adarsu suna suna suna wanda tsirara to musa da yake a matsayin sana annabi tun kafin ya zama annabi amma yin haka din to ka san annabawa tun suna kananan su ma su daban ne saboda Allah ya zabe su a cikin mutane za a za a tarbiyyantar da su tarbiyya ta musamman kamar yadda maza Allah yake cewa ta rana ina yaro ko ina da shekara kamar bakwai haka ana gina Ka'aba da ana gina Ka'aba ina so ni ma na zo ina kamar da sauran yara yan ma suna taimakawa sai na zo na da dutse na daura ka faɗa ta da na kai dutsen yana danna ni bana yana cimin ciwo sai na ga sauran yara sai su kama cutar rigar su su daga riga haka guda ɗaya kaga su ka daga sai su zai guda sai ni ma na zo in haka ne na sun kuya zan kamo ciwon riga ta sai wata bisu kan sake daga riga kome ba sai sauka sake ɗau ita daga nan ba sake to kaga saboda su annaba Allah ya tsarkaka su da al'auran su to su suna zuwa su wanka Musa yana saurayi ma baya wanka kai sai yana kebe yi wanka sai suka ce a ai Musa da baya so a kai jikinsa yana da wayo ne kun san wayo ba aha yana da wayo wayo suka ce a'a akwai babban kasbi a wajen kowa wanda shi ne ba a so a kai wayo suka ga to shi ne da ya je zai wanka ya cire rigarsa ya yi akan wata ɗan dutse sai rigar sai dutse ta bu ya ta zo ya wanka bai samu rigar kai riga ta kai dutse riga ta riga ta sai riga ta kusa da mutane ta tsaya sai ya tafi da su a cikin dai rayuwar da suka kace goyon da suke faɗa baya da shi albaran da suke faɗa baya duk wani cuta da suke faɗa baya da shi to shine Allah yake cewa wa bara'a Allah sai ya wanke shi daga bansan umma to domin haka kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk izaya da suke ma kai cewa mahaukaci ne kai mai tabin hankali ne kai mai kaza ne kai kaza ne sun yi wa dan uwanka annabawa amma Allah ya wanke da duk wayannan kai ne hankalinsu kai ne kominsu a saboda mun aiko ka a cikin wanda ba sa fin ummiyina rasulan ya tulu alaihim ayatihi wa zakihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la yadawati kaga wanda zai karanta da kai hikima ai ba zai zama hukunci ba zai zama dolo ba ba zai zama bawa ba to wannan shi ne wallahi ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إثرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله